الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da hudu ga watan jumada al'afir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da lafiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na hudu za mu tashi darasi na biyar a wannan sura mai albarka suratul ankabut za kuma mu tashi aya ta hamsin da shida muna da kowa ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Allah madaukakin sarki ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'a hakika kasata tana da yalwa fa iyaya fa'budun ku bauta mun ni kadai sai Allah yake kullu nafsin kowanne rai ya kawo shi bin nakira kowanne rai za'iqatul maut sai ya dandana mutuwa thumma ilaina turja'un lalle gare mu za ku dawo irin wayannan ayoyin shine za ga wasu daga cikin magabata in mutum ya biya sai ya fadi ya tuma saboda akwai ban tsoro kwarai da gaske ko ba komai idan ma mutum mutuwa ba ta zo masa ba ita yanayin mutuwa kamar wato mutane ne suka sheko da gudu wani yana gudu wani yana sassarfa wani yana tafiya a hankali ita kuma ta ta fito mutane a baya tana bin duk wanda ya gaji ya tsaya huta an taro ta shafi kanka to ta gama ce daga lokacin da ka gaba a zo kanka ba kana ta sai ka gudu amma da zarar an amsa kira tana ta kwalla wa mutane kira in ta kira ka ka biyo duk yanzu ji ne ban biyo amma tana kira da zarar ka ji to ka tafi kenan kowa yanzu kurma ne dangane da mutuwa sannan kowa inda mutuwa ta yi wa mutane shan shine kowa yana san aljanna kuma ba a shiga aljanna sai an mutu to ga kuwa dole ka mutu to ji zai ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya dandana mutuwa shi ta wani wake ke cewa walau kana fi dunya tadumu li wahidi la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da ce mutuwa a duniya za ta dawwama dan mutum daya wanda ba zai mutu ba to da annabi alaihi salatu wasallam ya kasance har yanzu hayyan yana rayuwa baciyan kuma yana wanzi amma tunda annabi ya kaura to ba mai zama babu to shi sa Allah ya bude da ya ku bayina waɗanda suka yi imani ƙasa ta tana da yalwa fa iya fa abudin ku bauta mun ni kadai tilo kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai da ya dandana mutuwa sun ilaina turja'un sannan ku dawo gare ni nan kaga mali yake hada amrun min Allah li ibadi almu'mini wannan umarni ne ga Allah madaukakin sarki daga Allah ga bayinsa amma ba kowa ba su ma mu'minai min albaladi alladhi la yaqdiruna fihi ala iqamati din cewa bil hijra an umarce su da shi Allah ya umarci bayi da su hijira daga garin da la yaqdiruna bihi ala iqamatihi ba su da ikon tsaida addini inda ake fita a hijira a bari a koma wani gari zai gurin da aka hana kai addinin ka gaba daya amma ko da garin kafirai ne mutukar za a baka dama kai addinin ka baya zama dole a ce sai kai hijira to kaga wannan ta wannan zaka kalla ka gane ideologin masu cewa a tashi daga cikin gari a koma daji to zaka gane cewa sun yi wa karatun wato gurguwa fahimta ko da mai mutum ya dauko ko shakka babu gurguwa fahimta yi in ya dauki wato tsarin da bayanan da malamai suka yi ba zai fada rami ba duk wanda ya dauki karatu shi kadai zai yi zai shiga matsala za a ta fama da shi kowane irin karatu ne idan qur'ani ne kai ba hawan kawara ba ka da malami to za ka yi ta tabargaza idan hadisi ne ko bukari ko muslim ka dau bukari ka fara fassara shi ba tare da koya ma akai ba to za ka yi ma hawan kawara haka muslim hikima anan shine idan koya ma akai da ka zo kai fassara za a ce waye magabacin ta akai shine abin tambaya ba wani zancen da sai ya ji kamar halaka an bayyana wa ya haya mana hayya an bayyana idan ka zo yanzu ba wani da hayaniya a cikin dai ba wai matasa ka san dama wasu masu hikima sun ce matsalar duniya mutum biyu ne wasu ne kawai matsala a duniya matsalolin duniya mutum biyu ne aka wasu masu hikima suka ce aka ce su waye suka ce da matashi ɗan shekara sha hudu zuwa ashirin da biyar da mutum su kaɗai ne matsalolin duniya matashi ɗan shekara sha hudu a dole can cikin murahaka marhalatul murahaka anan ne zai kalle ke ce kowaye ba wanda yake sake nan kwarai kuwa saboda haka a wannan marhalar yana ganin ba wanda ya isa amma in ba da haka ba ai babu wanda ya isa karatu sai an koya ba idan ka zo yanzu na zo da fasara na ce ya ibadiyal ladina amanu zan fasara sai ya ce ai ba bayi ake ni da aljanu ake duk wanda ya zai ce malam waye magabacin ka kai waye fasara ka inda ne tafsirin nan shekara 1300 yana nan a rubuta shi waye ya masara ma haka sannan a gurin wanda malami kai karatu ya biya ma haka shikenan fa kawai ko ba wai dan ina jin larabci bane kawai zan zo in ce ana nufin ai ibadiyal ladina amanu da aljanna ki ki ko luga an ta zubawa in ce kaza kaza kaza kaza ko kadan wannan ba zai yi aiki ba sai ka faɗa domin sahabbai larabawa ne amma abu zai zo cewa annabi alaihi salatu wasallam ne ake nufi sai ya mutu bayani ko ba haka bane da larabci ya bayani ba amma sai ya mutu bayani ne ake nufi kamar yadda kai ma yanzu a Hausa akwai abubuwan da yawa sai an ba bayani cewa kaza ake nufi to ashe iya larabci kawai baya sa ka zo ka fassara abu kaza domin kowane irin al'umma akwai urfinta to kaga wannan shi zai ba da damar ka tsaya ka bi doro in ko ba haka ba idan ina da malami sai jama'a ce to kaga malam yi mana fassarar da malamin ka yi ma ko sai a ce fassarar da malamin ka yi ma ba wanda ka gane ba wanda malamin ka yi ma wanda malamai suka yi ta muke so domin a sunna wal jama'a shine wato dariqatu rasul shine sunna ta jama'a kuma as-sahaba wa tabi'u wa tabi'una shine abin da ake nufi da al-jama'a cewa sahabbai da tabi'ai su ake kira da jama'a shi za za a ce ma wato za ka yi sunna ne akan koyarwar magabata na kwarai ba kan koyarwar ka ba kai wannan shine ka'ida saboda haka ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a umarni aka yi wa wato sahabbai cewa su yi hijira saboda takura musu da aka yi kaga wanda suka koma a Niger lokacin da za ku yi ɗan shekarun baya ɗan wanda suke cewa suna daru salam ɗin nan wanda suka je wani daji suka tare ai ka ga rashin fahimta addini aka wanda suka koma dajin sambisa da waje kaza da kaza duk gaba ɗaya babu wani wato ingantaccen malami da ya gaya ba inda kake addini za ka yi hijira ka koma ka koma daji kawai ka zauna babu idan ka faɗi wannan sai a ce to ai na ka samu in babu wannan to fahimtar ka ce kuma fahimtar ka kai kadai gurguwa ce don baka cikin kairun nasu karni sun malladina yalunahum sun malladina yalunahum daga baya sai akai sun mai jiwa qawamu kuma kana cikin wannan aqwamka tadliqu shahadatu wa yamilu wa yamilu shahadat mutanen banza ne za su biyo baya wanda ba su kai su nagarta ba ya fassara kalata fita in karni na goma sha hudu karni na daya na biyu na uku na hudu shi ta wanda Allah ya shirya kawai shine biyayi wanda ya batar kuma wato ba wanda yake shirye da Allah ka shirye da mu to shi ne yake ga mana anan cewa to za su yi wannan hijiran ne dan su tsaye da addinin Allah ila ardillahi alwasi'a su hijira su koma garuruwan Allah wanda suke yalwatattu aikin shi ne iqamatu din inda za su tsaye da addini yanzu me aka hana mu na addini babu akwai kasashen da har yau ba su koma karatu kan sallah ba har yanzu su zo shi yanzu sallah yasa wani wani masani yake cewa ai duniya ba inda ake samun damar addini ba irin Najeriya kuma haka ne in ka ga mutum bai yadda ba to ba inda ya je kibin rijiya ne amma wanda yake zuwa kasashe ya san cewa ba inda ake da dama ne da za ka yi addini irin Najeriya babu to saboda haka kaga sai ya gaya ma cewa in ka samu wannan to ba inda za ka bi an yuwahidu Allah wa ya'buduhu kama amarahu inda za ka kaɗaita Allah ka bauta wa Allah kamar yadda ya umarce ku to ba inda za ka ولهذا قال تعالى في سأل الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون to kaga wato shi sa wannan abin da ya janyo aka bawa mu'minai dama cewa su bar makka ai saboda persecution din da yayi yawa takurawar da aka yi musu ta yi girma kharaju muhajirina ila ardil habasha sai Allah ya ba su dama cewa to su fita su koma wato habasha can Ethiopia dan su samu su imani kuma su addini yadda Allah ya yi amma da suka je kan wajadu wato hunaka khairul munzali sai suka samu mafi alkhairin masauki fiye da inda suke da adal shari akaba wanda ake kira wato najashi ai kaga karbar da ya mutu a makka ba su samu irin ta ba duk da cewa ma ya fasi ce awahu wa ayyadahum bi nasrihi domin ya ya ba su masauki kuma ya taimake su da taimakonsa waja'alahum suyuman li biladihi dan ne sanya su wata alama a garin zai ce wayannan baki na ne kawai wanda ya gaba shine su yuma alamu kamar yadda a Najeriya akwai garin da kaje misali misali kamar ƴan sabi akwai garin da kaje za a sai an ga wa ƴan garin cewa wannan gamman fikin ne kawai kaga ya zama alama kenan ta ta gwamnati kawai wanda ya taba to saboda haka su ma wayannan sai da jaji ya bada sanarwa wayannan bakin sa ne kan wanda ya taba musu kada wanda ya cutar da su duk da ba addinin sa ɗaya ba to shine ma da yake sun ba da zalika hajara rasulullah wa ashabahu albaqut ila almadina sannan bayan nan annabi alaihi salatu wasalam sai ya hijira bayan an turo sun tafi habasha ga wanda ya karanta sira sai annabi ya hijira shi da sauran waɗanda suke ragowa a cikin makka suka hijira zuwa wato wato zuwa madina to a daidai lokacin ana kiranta ya ba al-mutahhara kenan ya ahla yasri bala muqama lakum farji'u kaga annabi ali da su kula ba aike waye wato yusammunaha yasriba wa hiya al-madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun suna ce mata yasrib amma sunan ta madina saboda haka madina ita ce alkhairi gare su da ace sun san haka saboda haka madina gari ne da har yanzu duk wanda ya je maka da madina zai ga har yanzu wannan sunan yana nan a kansa daga zuwa madina zaka gane annabi ya zauna a wannan garin na rantsi da Allah kana gida zaka ji wata irin mutuwa ta rinne je ka tun daga airport din madina har cikin madina zaka gane cewa lalle wannan garin annabi ya zauna a nan kuma yana yana nan a kwanta a wannan garin saboda zaka ji garin shi mutane ga su da yawa amma wallahi shiru zaka ji kamar kowa bacci yake da ranar ka fito haka da daddare haka wane mutum ai wanda bai je Madina bai sha kallo ba Allah ya kai kowa to wannan shine abin da yake faɗa yace wato wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun Madina ita ce alkhairi a gare su da ake sun san haka to shine ma ne yake sun makala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai ya danka mutuwa sai yace sun mai laila tun da ai aina ma kuntum yudrikumul maut duk inda kuke je mutuwa ta riske fa kunu fi da'ati llahi wa haythu amarakum allah ku kasance cikin biyayya ga Allah ku yi abin da Allah ya umarce ku ne tare da kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta jin kunyar kuwa ne ta tana da bakan gani ne da lamarin da bai mace ba domin dai fir'auna wai shi ne kagawa ba kamar ki har cikin ruwa ne ta binki bai haye wata makure ji bai kai ga abin da ya nufi ba ta haye sama ta sadadu ta buge kyawo ya fado karkashin kasa in ta kudo bata kyale sari da kurkudu ba mutuwa kenan kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gujewa za ta zo ta riske ku duk inda kaje yadda ta risko ka yanzu ta ta a gaba to tana nan ka gama gajiya ka yi duk za ta zo ta tada kai kafin ka dace sai miki lainabi ya kare shi za ka ga an ce jiya muna tare amma yanzu baya nan shekaran jiya fa tare muke da shi yanzu baya nan domin ta cimma ta cimma ka saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi sannan an kawo ayin abin da ya shafi hijira saboda a daidai lokacin wasu suna tsoron mutuwa cewa na farko sun kawo gabtas da yawa ko dai wasu kace su ba su da gudurin da za su tafi a kasu dai gaba tafiya yunwa ta kassara su mutu wasu kuma kace kansu je a hanya abu fije su kaza irin wayannan dalilan sai Allah yake to idan mutuwa kuke jin tsoro ko wanda ne ya mutu ko a ɗakin ka kake ko da a cikin ɗakin ka kake za ta zo to shine malai ya gaba da gaya mana cewa fa innal mauta la budda minhu domin mutuwa ba makawa sai an yi ta wala mahida anhu kuma ba gurin da zaka fake mata thumma ila allahi almarji'a sannan makomaka dai gurin Allah za a yan tika tika ce shine abin da za a duk abin da yadda mutum zai juka ya kai ya komo to gurin Allah zai koma faman kana mudi'an lahu jazahu afdalul jaza duk wanda ya kasance yana yi wa Allah biyayya Allah zai mai kyakkyawan sakamako wallahi ba abin da yafi bin Allah dadi wanda baya bin Allah baya cikin nutsuwa akan kansa yana cikin damuwa zai je yi saba amma damuwar da take ransa Allah dai kada ya sani saboda haka biyayya Allah ta fi komai dadi sannan kuma wa wafahu a can masawab idan yayi wa Allah biyayya Allah zai cika wa mafi cikar sakamako shi sa Allah yake wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum ko sai Allah ya faɗi ne na alladhina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها آمين نعم أجر العالمين Allah madaukakin sarki yake wallazina amanu lalle waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki wa amilus salihati amma sharadi na biyu kuma suka yi ayyuka na kwarai da imani kadai ba aiki matsalar saboda haka dole ne sai kai imani da Allah bayan imani da Allah sai kai aiki duk inda Allah ya magana aljanna ka koma ka gani suratul waqi'a um suratul kahfi za ka duk inda Allah ya kawo imani sai ya gwawa shi da aiki dan imani kadai ba aiki Allah baya kula mutum kaida kenan innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala mahallu shahidi shine amanu wa amilus salihati za a ba ta aljanna wacce take ta firdausi ita ce masaukin sannan kaga tan awaki a tan karshe karshe da yake wala an tsairin mimma yaktahu bila ta bayanin da zai bayan aljanna da yake wa urun din ka amsalin lu'lu'in makunun da yake jaza'an bima kanu ne da yake jaza'an bima kanu yu'minuna ko yaquluna ba ya'malu sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa ne suna aikata wato suna aikatawa wannan shine kaida duk ayar da zaka dauka alqur'ani ke ta zakulowa zaka ga kaida shine al-iman wal amalu salih imani da kikkiawan aiki shine kaida to shi za nan ma ya kara gaya mana cewa la nubawwi annahum za mu zaunar da su min aljannati a cikin aljanna guraban za a yi musu wasu dakuna na musamman tajri min tahti al-anhara waɗanda koramu ke gudu a karkashin aina nuskinannahum manazilan aliya manazil aliya za mu zaunar da su a wasu madaukaka gurare fil janna a cikin aljanna tajri min tahti al-anharu ala ikhtilafi asnadiha kala kala ba iri ɗaya za a yi ba kowa da irin wacce za a bari sannan za a kawo mar abubuwa na marmari a ciki min ma'in wa kamri a kawo mar ruwa sannan a kawo giya wa asalin wa labani sannan a kawo mar zuma a kawo mar nono ko baya ja a nan ya gani amai yake to a can zai ja dan ba irin na duniya bane sannan sai yake wato za ta rika jujjuya ta za ta rika amfani da su yadda suka ga dama masalar jannatin lati wa'ida al-muttaqun فيها أنهار من ماء غير آتن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأن حكا دكا الله يتبين وأن أنهار ورمو دكا لا أبا وأن الجنة الله يشاهد موائنا يسين الله مروك تنزلكي في خالدين فيها لا تدوم أتوانا يا بلادي أي ما تفين فيها أبدا لا تدوم أتيا الجنة هر أبدا لا يبغون عنها حيولا باتا وقات التنجي duk wanda ba a tsaye yake ba sai yayi sha'awar wani abu a wata aljanna domin firdausi take kololuwa yasa annabi yake in zaka roki Allah da aljanna ka roke shi firdausi idan matsayin ka kai wa kai ko wata ce ka dai shiga aljanna amma aljanna ita ce kololuwa in zaka roki Allah roke shi da babban mazaki in ji ba hauki kace Allah madaukakin sarki ka ba mu jannatin firdausi jannatin firdaus shine addu'ar da zaka yi kai ko da yake mun zaka roki aljanna domin take kololuwa da Allah madaukakin sarki yake idan aka je akwai wasu fai wasu abubuwan sai ya ci an rage a jirgin su za a kai wata aljanna sai ya zo ta nan ya wuce za a kai wasu saboda haka kaga wanda baya jirgin su bai gama jan kallo ba kenan Allah ya kai mu can gaba daya to wannan shi sai Allah madaukakin sarki yace za su dawama a ciki wato khalidina fiha za su dawama a cikin wannan aljanna ne ba ajrun amilin madalla da ladan waɗanda suka yi aiki to ga amsa ta fita madalla da ladan ma'aikata ba masu surutu ba ma'aikata duk abin da aka faɗa yi kokari ka gwada za a gaya ba magabata shi sa za ku ga hankalin mu yana tashi idan ka zo yanzu ka rugurguje ka ce mana qur'ani gaba daya misali wato akwai gyara fa nan bidin a ciki hadisai akwai muna ta gina kanmu da iyayenmu da kakanni akan yadda za su ba Allah su shiga aljanna to yanzu gaba daya sabon da suka kawo nan ka rugurguje su sai hankali ba zai tashi ba tsakani da Allah in dai kana da hankali yanzu ana tsammani idan ka zo ka rubuce ka dauke Abu Hurairah ka dauke Jabir kace wayannan duk ƙarya ne a sahabbai to sai mu ce zo ka ga mana ya ake sallah wallahi kai sake sallah ba ba wayannan domin hadisan za su in da ka jira ana tsammani ka jira Jabir ka jira Abu Hurairah wanda duk ka sassa ke ji sai dai ka ga mana wata sallah ba irin wanda muke yi dan Qur'ani duk da shi ma Qur'ani ka ce na dan Mas'udi shi ne daidai na Abdullahi da kunne na ji ba ga yake ba tun farkon fara abubuwansa yace Abdullahi Qur'anin dan Masudi da zai zo yanzu wallahi da ya ajiye wannan saboda haka wannan hadadan da aka yi akwai kwanje a ciki sabon da suke duk ba daidai suke ba shi da bari in ga muku wani abu na rantsi da Allah na rantsi da Allah duk wanda yake ji a zuciyarsa a ranka yana jin cewa wannan mutumin da ya fito da wannan abubuwan nan hikiyanci cewa kare annabi yake Allah ke yin shari'a da annabi in dai haka ke kare mutunci annabi ko ma yi na kasa a gaba kaina wannan sai kai ka kuta Allah duk wanda ya taba ji a ransa cewa wai annabi ake ba kariya ya sai shari'a da annabi alaihi salatu wasalam ka je ka ji kalmomin da ake gaya maka shi da muke faɗa cewa babu da iskali ne idan ka gama gyara bukari yanzu Kano da Muslim to zaka koma ka gyara na bidiyoyin Najeriya ne misali sai kenan sannan kuma bayan ka gama da Najeriya zaka tafi kasashen duniya domin duk duniya ne da bukari da Muslim in dai ba Iran ba duk duniya an yadda da bukari da Muslim sai ka je gaba ɗaya yanzu ka gyara musu tura ma wayancan kalmi goma sha hudu da suka wuce duk sun mutu a fatattu domin da bukari suka yi aiki da Muslim domin shi ne abin da aka yi ijma'i cewa a sahul kutubul musannafa daga qur'ani sai bukari sai muslim wayaya banda zamani da yazo hankali na da yayi ko bace karatu ba zai yadda da wannan ta yaya wani irin lafiyayya hankali ne zai yadda da wannan babu shi sannan idan mahaifinka ne koya ba bukari to yi mana fassara da ba ma san taka ko kowa yana da malami da ya koya ba karatu to ba ma san taka fassara fassaro mana taka in ko ba haka ba ajiye abin ka mu ba ba to sannan abu na uku idan baka yarda da bukari ba mu mun yarda da shi ban mana dauko na ka tafiya me abun hayaniya a ciki kai baka yarda da shi ba domin ka ce duk satin nan ma da kai karatu wannan juma'ar wai zaka fito da sahabbai guda biyar na boji a bukari da kunne na nabi yace akwai su guda biyar yace ya rantsa da Allah duk ƙarya ne babu su to tunda baka yarda da bukarin nan ba ban mana kai da kona ka littafin da Qur'anin ka rika biya wa mutanen da kai jiru a nan ne ba ake da yancin addini yan boko aqida su ji wannan ka ban mana bukari da muslim mu mun yadda dai kai ka dauko naka littafin ka biya amma ba zai yi ai ka biya offside down gaba daya a ce ba wanda gaba daya ya fahimci bukari da muslim sai kai kadai yanzu a kani na goma sha hudu da yan kai kai ma ka san kana jin wani abu a zuciyarka wallahi kana da matsala buguwar matsala kuwa in kana jin cewa wai yanzu zuwa zo a sassake bukari da musulun za mu ga yadda za ka yi addini Allah zai ne ka nemi wata Allah kana saba Usman dan Affan to sarki ya ta ya ta duka ko ba ka bane sarki ya ta gaba ɗaya sai mu ga aina za ka nemo sarki ya za ya karfe wayannan sahabban ba su suka mana addini suka yi da kwanzu suka kawo ko kuma su bin nabiya ina yawan faɗa a karatu cewa har cikin barnezu dan a ga mana addini shikenan um wato sun yi abanza dan NYC ma da ya karewa ka ce cewa ke ne ba bi injin wallahi da zaka abai da suke ma shekara da shekaru gaba ɗaya sun yi abanza kuma yanzu Allah ya yi adalci kenan abin da kake faɗa cewa ya bar Qur'anin nan ai ta gurgura shi ba a gane wace yanzu zaka gyara shi shekara 1400 da wani abu sannan ya kyale bukari a tabbatar da mutane a kai sai da ka kusa mutuwa kai yanzu zaka gyara abadan Allah afala ta'qilun afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha kawai wannan shi yake nuna ma an zo karshen zamani wanda sai mutum ya ta roƙon Allah Allah ya tsare imaninsa ina abubuwan da annabi ya faɗa cewa mutum zai wayi gari da imani ya mata babu shi wallahi a gabar miki muna ta so mu kubuta da imanin namu da muke jin ya fadau dan dan kadan ne sannan wani ya zo ya tanko din shi dama da akidar wayannan da yan bahai kamar wanda ya zauna a Ingila ka tambaye su wani mun taɓa magana da shi yake su dama akidar su irin wayannan masu tattake a Qur'ani da hadisi su ba zamu da ibada ba ke wai wata bi a bakin wani dan Ingila na taba ji wani malamin da ya zauna a Ingila yace akwai wasu wai bahai su kuma aqida su yan bahai kenan wai su ibada ce gaba ɗaya kamar yadda wayannan suke bibiyar Bukhari da Muslim suna dauko aqidan su Joseph Charles da Gorgia su ma sai yanzu suke arowa su ma suna ta amfani da wannan sai a ce ai sallar nan ta kura mutane ba wata sallah ƙarya ce ba isra'il da aka isra'il ƙarya ne ba sai an yi isra'il za a karɓo sallah ba to shi ma wannan ya ce isra'il ƙarya ne hadisin isra'il ta tsune ne da kunne na naji ba gayan akai ba Allah ya sauya to wa'annan zindiƙancin ne ya janyo kuke bi wata malamai kamar irin su da tabakir su ya yi kiransa wani alƙali Mustapha da suke ke mai hula suna ganin mai wannan zindiƙancin baya bukata a zauna da domin layi ne alkhatul a'mar an ja layi an ja kai ka tsallaki sai dai wani tattauna za a yi da kai hukunci kawai za a yi ba kai ka kotu maganganun da ka gina annabi ka tabbatar da ni kuma ina da ra'ayi a zauna dalili ko shine saboda wayannan ɗan shekara 14 zuwa 25 fitinannu da suke ganin dalilai ake ba su dan a sa shi ya kanye ta kansa cewa ba wanda ya irin wannan fassara sai shi hadisan suna nan yadda suke a bukari amma ba wanda ya taba fassara shi aka sai kai na ba wasu misali muna cikin karatu muna karanta a babu saburi a riyadu salihin jiya mata ne sai karan jiya juma'a da muka zo hadisin da wata mata ta zo annabi yazo yake bai wa Allah ki ya kuri mala sai take ilaika anni ai ka ga kalmar duk na san ko za hadisin amma ba wanda ya taba jin kalma ta tsiya da aka fassara ko za ka ji cewa ba wani abu za a zo a ce ta ce ko dai ta ce da je mana baki ko kuma ba ni guri amma in mutumin naka ne yazo nan sai dai kun ji wai bukari ya rojo a dinki ya ce dalla gafara ta fuka ba mu irin wannan fassara ga yadda wallahi haka zai fassara wai an ce da Allah ga hadisin can da wata sauri take tana da bukata da wa annabi duk mun biya ga a cikin alwaji mun biya ba wanda ya taba jin wani abu amma da yazo wannan gurin sai yake wai ta zo annabi tana neman ai alfasha da ita wannan fasarorin ba ne wai kuma sai a ce ko ba bukarin akwai ai akwai amma ba haka ake fasara ba kai ne idan ta abilul mar'i sa'at jununu aka wani mawaki yake idan ayyukan mutum suka munana to duk gaba ɗaya zatansa idan mutum yana da koyaushe negativity yake wato fassara negative interpretation yake komai to duk abin da kai zai fassara yake a daidai kana taji zai ce kaza zai ce miki to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta da aka zo fa ulil musallin ai kaga fastoci wani yake mun Abuja yana zaune yana jin wani yana fassara wani wani kai fasu yana cewa kun ji gashi masu sallar ba Allah yake fa wani lullu salli irin wa'annan ne ba shi kenan wani lullu salli to ka ƙara sama sannan da Allah yake allazina hum an salati yusawun in ya ga dama yayi lokacin da zai ce ka gani da sire ake amma da malaman tafsiri suka ga yawa suka ce bayan Allah ya faɗi wannan to kalli kalmar gaba kuma sai ce an salatihim ba fi salatihim ko ba ba fi talatin ba domin a tsawo idan sun yi ta zo shine rafsanuwa amma an kuwa idan kai ta'addi da kalma a gaba tana nufin rashin yi to irin wannan in ba a koya ma ba ya za ka yi ta yaya saboda haka wayannan su ne matsalolin da muke ciki yanzu cewa imanin da yake namu dan kankani ya ke zo a kan kwabe gaba daya a daina ma ibada wayannan ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaulahu ma kana fil ardi muslimun walaulahu kadatu turidu bi ahli ko kai da ko baka yadda ba cewa ba din sa abban nan ba da duk maguzawa ne mu kowa ya daura banje yake Allah ma kana fil ardi muslimun ba musulmi ko da kowa haka ne zauna da tuni kasa tana tambar tambar da mutane saboda haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau ba matsala ba ce bisa wasu daga cikin matasa sun bani sha'awa a lamurmuran da za ka suna kegantaka a siyasa alama da matsalar addini ta zo suka ajiye siyasa ba siyasa a nan idan kaga mutum ya gwama da siyasa ta shaka ne ba hukumi bai san bai san kansa ba amma za ga duk masu hankali sun ajiye siyasa cewa ba siyasa a nan domin addini gare ne kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la babu matsalar siyasa nan da ba babu ita addinin ka ne aka dauko ake zuwa karar da shi gaba daya Allah ya sa mu gama lafiya wanda suke fada a rashin zani Allah ya fito mana da domin irin wannan matsalolin wallahi in aka yi wasa gwamnati ta yi wasa irin su za ta zo su gagari kasar gaba daya domin inda ba a shigo yanzu ba to nan gaba ba dole za a rika daukar mata idan ba zai yi ta zuba zubar da hannu muna kallo ana zagin sahabban da muka yarda da su ba zai yi ba gaskiya wata ran dole duk hakurin mutum wata ran wani ya tunzura mutane akai hari dole ko babanka ne kullun azagar kullun ana zagi wata ran duk hakurin ka sai ya kare dole zai kare domin ya zama hakurin kake kai to wannan lusaranci ne ba hakuri bane to wannan shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato ni'ma ajrul amilin wato madalla da ladan waɗanda suka yi ayyuka sai Allah yake ne الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نعم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم Allah madaukakin sarki yace alladina sabaru wadanda bayan sun hijira kuma suka yi hakuri ala dini dangane da addinin su wa hajaru ila Allah suka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan wana badul aada suka tinkari mu abokan gaba wa faraqul ahla wal aqriba suka bar iyalansu da ƴan uwa na jini suka bu wa to inda za su yi addini iftiga a wajihin ladan Allah wala da'ama inda huwa tasdiqi maw'udihi sannan da fatan abin da yake gurin Allah da gaskata alƙawarin Allah shi za suka hijira sai Allah yake wa ala rabbihim yatawakkalun sannan suka dogara ga Allah shi ne dama tawakkali shi ne kai iyayen da ka bawo Allah sauran shine tawakkali amma tawakkuli shine mutum ya kwanta ya ce raddana aka Allah ke bata ruwa eh yadda wasu ke yi wai ya ki sana'a har yanzu tun 2010 ne ya gama yana aiki wai har yanzu jira yake gwamnati ta baki aiki kuma yana zuwa gurin ɗan mutane zance an kai magana ce ya dogara ga Allah in ka tace korar kalan Allah ai ba bautar gunki bace da za ka shekara goma kane shekara goma aka wata ce wani shekarar sa goma sha uku yana zuwa nace ai bautar gunki kuke yi wata gunki ce ya nemo sana'a in an yi darasi a baki kawai shi ne kawai abin da yake a baki kala goma sha uku har da masu shekara ishirin kamar shekara goma sha uku an yi firamare an gama secondary ba ana neman jami'a mu saboda haka wannan shi ne ka nemi sana'a duk kankanta ta kai idan uba na kirki ne gani zai sai zai wa kan yayi ba da da ɗabi'unka domin ya san kai mace ce da ciki ba san me za ta haifa ba shi kenan a ƙasa garuruwa har yanzu za ga ana gaya mana garuruwan da wasu ba cikakken bahaushe ba za ga mutum ya yi NYC ya gama yana wata sana'a wani yana ce da rugu wani yana ce da kaza amma shi ba zai ba saboda yana sa biyar yana tsoma biyar ya sa goma ba zai sana'a ba sam ya raina ba aiki kuma alaga ba ba aiki in za ka nema aiki kawai ka nema aiki babu yawwa to saboda haka wannan shine kaga shine annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana tawakkali shine mutum ya yi tawakkali irin yadda tsuntsu yake kaga a tsuntsu shi wai da dabi'a irin ta tururuwa tururuwa za ta dauko a wurin da shekara garan shine da muka zo a suratul naml mun ba da misalin ta idan ta dauko saboda hikimar da Allah ya bata ba sai ta raba biyu saboda duk fitin da aka raba shi biyu to ba zai fito ba amma akwai wanda an raba biyu yana fitowa idan wannan ta dauko kuma sai ta raba shi gida hudu saboda Allah madaukakin sarki ya jinka mata haka sai ta raba shi hudu sai ta ajiye shi kwana da kwanaki tana aka tiro ruwa take to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yace da za ku tawakkali irin yadda tsuntsu yake yi da na azurta ku kamar yadda nake azurta tsuntsu domin yana waye gari cikin sa a kamfare ya mata kuma cikin sa a cike kaga in ka kalli wannan yanayin tsuntsun bai dauko ma karin magana ka cewa ran da aka Allah ke baka ruwa ba domin da safar tsuntsun da waye ko guda yi azbar faru za ka ga ya fice daga jikinsa ya tafi nemowa idan ya tashi dawowa an ka taba kullun sa za ka bi ta cike to wannan ɗabi'ar ake so ka koya shine tawakkali amma ba ya ciye kwanta ba kawai wannan tawakkuli sunan sa kamar yadda shine alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun ka ko hadisin hadisin da muka jiya wanda zamu dora satin nan na wato na categories na mutane dangane da neman kuɗi ai ka gaba ta karshen da muka faɗa cewa muka yi za ka iya zama baka tashi ka nemi kasuwa ba baka yi komai ba amma da jarabi ba za ka yi roƙo ba shine jarabin kawai ba roƙon mutane to hadisin namu kuma maimaita sati wannan satin wato wani kai na gabansa kuma ma'anarsa ɗaya saboda haka sharadin shine sai dai ba za ka yi roƙo ba za ka zauna ba wato ba za ka fita kai sana'a ba amma ba za ka roki kowa ba in za ka iya zama a haka Allah yana maraba da wannan to kaga wannan marhala ce ta annabawa da manyan bayin Allah irin su Abu Darda da muka faɗa ai da shi da karfi da biya goma saboda bai da aje kuɗi ba kai ko da naka account din da nawa na gida da nawa da kowa da kuɗi ne to ba za ka iya ba in dai ka san kana aje kuɗi a account ba da kai ake ba yauwa ka kyale duk ni kai na na san ba anan nake ba na fita yauwa saboda haka wannan shine to sai Allah madaukakin sarki yace wa ka ayyin wa ma min dabbatin nan ne ko wa ka ayyin min dabbatin wato nawa ne nawa nawa ne daga cikin dabbobi la ta'milu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum shine wannan magana nawa nawa ne daga cikin dabbobi da ba ta iya ajiye abincinsu su ɗauko su ajiye kamar tsantsin da na faɗa yanzu Allahu yarzuquha Allah shi yake azurta ta wa iyyakum da ku nawa nawa ne a cikin dabbobi waɗanda Allah madaukakin sarki yake wa haka suna da yawa sai yake wa huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma mai wato masani shine kaga ya fara a suratul hud wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wata halitta haka za ta ce ba dabba ba domin dabba shine kullu ma yadibbu 'ala al-ardi ya ke kira dabba balarabe ne ce ma dabba ba zakin ce ba in ba wuce ba da zakin ce amma a gurin balarabe zai ce dabba yana nufin halitta kenan amma in ba wuce ba yana nufin dabba dabba ne da ka sani dai dai ce yawa dan ka ga ya wani kace ai da larabci ka fada a kai ba hauje ne to sai ce wato Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ba wata halitta a ban kasa ba ce arzikin da yana gurin Allah ya'lamu muttaqara wa ya'lamu muttaqaraha wa mustawda'a sai ce kullun fi kitabin mubin gaba daya arzikin da kowa zai yana cikin lahul mahfuz shine kitabin mubin sai Allah ya ce ni na'am ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Allah yake wala in sa'altum da zaka tambaye su su waɗannan kafiran da suke musu abubuwa man khalaqa samawati wal arda wa ya liki sammai da kansai wa sakhara shamsa wal qamara sannan yake hore rana da wata waye yake wayannan ayyukan gaba daya da yaqulun nan la zace da kai Allah ne to fa Allah yufakun dan me za ake kautar da ku tunda kun yadda duk Allah shi yake wannan ba nesa ba me yasa ba za ka yi wanda yake wannan ayyukan gaba ɗaya biyayya ba me yasa Allahu yafsudu rizqa Allah shi yake kimfida arziki liman ya shawo ga wanda ya ga dama ba wanda yake so ba domin ganin dama ne na arziki dan da Allah wanda yake so zai yake wa arziki da bai ba burgiyar ba da bai ba karuna ba ko amma ganin dama ne arziki duk wanda ka gani kafin ya zo duniya an rubuta arzikinsa da ajalinsa dan wuta ne ko dan aljanna saboda haka ba za ka bar duniya ba sai ka cinye arzikin duka shi sa zai kwana goma baya cin komai amma ran da zai mutu sai a ce ya samu saukin cinye arzikinsa sai ga ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya kaza to arzikin ya karasa don ba mai kimar shi zai ci da kansa wane mutum to shine Allah madaukakin sarki yake shi yake ba da arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wa ya kadiru la sannan shi yake kunta taji ga wanda ya ga dama shine ya hana wani ba rashin yin arzikin sa alheri ne domin Allah ya san ya zama mai arzikin dan duniya zai zama Allah wani talakan da kake ganin ya zama mai kudi dan duniya na fitar hankali za a to sai Allah ya baka haka domin imanin ka ya tsaya bare kuwa akwai wanda kuma ana ganin dukiyar ita ce idan da ita zai fi zama lafiya sai a bari domin wani daga talaucin kuma zai zama arni kwarai kuwa shi za a yi wasu suke cewa masu magana suke cewa kadal kufra an ya kuna kadal faqru an ya kuna kufra saura irin talauci ya zama kafir dan wani baya iya hakuri da talauci akwai wanda koyaya akwai baiwa Allah da tazo kwanan nan take mun complain take cewa Allah ya bata dama tana sana'a take a rana za ta cinikin sana'ar hannu ta cinikin dubu saba'in tamanin haɗari to akwai wata da ta sani cewa tana cikin wata matsala idan ta zo ta san tana da marayu tana kafi tana taimaka mata sai abinci ta bata ta bata ɗan kuɗi to yanzu sai Allah ya jarrabe ta tun daga kafin corona har corona yanzu ya zamto ba ta sai a zo ta yi kayan ma ba a cinikin dubu uku a rana wai watan da ake taimaka a ɗin jikin rutufi ajiye hannu aka samu Kaka idan ta zo a hakan za ta gurgura ta ɗan samo abin da dai ba irin na da ba ta taimaka mata ta ce wallahi malam idan na bata kuma bai kwanta je ta rufa kanta a jiri ina taimakonta sai ta tafi gidan boka ta je wai nemo mun magani malam ya kace idan na daina bata nace ya zama wajibi ma ki daina bata ai ba wanda talle bai shawara ana domin abin nata ya koma kaga irin wancan yanzu ita ma kamata kudin ai halaka za ta Allah yana sare mata a talakarta ku duba muku ga an je maza miki dinki ta abinci tace wallahi za ta kudin da take tayi tayi nace kanki kuma bata tace akwai na ba ta shawara cewa in ta zo ki sai abincin tunda kin saba sai abincin ki bada kace malam akwai ran da na bata abincin naga ta dawo mu sai da abincin ta yi nace to abincin ma ki daina bata ai Allah ya gani wanda ya tafi gidan boka ka ba shi kudi idan kai wannan kana da ka taimaka wa barna tunda baka gane hakan ba to ki nace mata zuwa da na karshe da muka magana nace to ki ga mata ki karara cewa tunda haka ne ba za ta daina ba ta kara zuwa gurin nace irin wannan fata wa ita ake so shine ya alabi ya faɗa cewa wa yaqdaru lahu in za ka yi fushi da mutum kai fushi da shi dan Allah kaga yanzu ai saboda tana saba wa Allah ne kai ma kake jin ba za ku daidaita ba shikenan kawai to wannan shi Allah shi yake ba da arziki ga wanda ya ga dama ya kunta tashi ga wanda ya ga dama shine ne yanzu ki zo ta atin ne sa'ati wa man qudira ai wa man duyiqa alayhi rizquhu wanda aka kunta ta arzikin sa aka baki dan kadan to kaga Allah shi yake wannan duka wa yaqdiru la inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne akan komai sai Allah yake ni ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الله يجي ولا يجي أنتم لا ذاك تنبيه من نزل من السماء ماء ويجي سوق الدروا دك سما فأحيا به الأرض من بعد موتها يرى يدك سابايا يا كشي كدا ƙasa gaba ɗaya za ka ta bushe ba abin da yake fitowa amma da ruwa ya fara sauka sai ga gari ya yi turi wa yake rayar da ita bayan da ta mutu Allah ya ce la yaqulunna la da bakin su ba za su ce ba Allah ne da bakin su Allah ya ce qul alhamdulillah to ga ya mutu lalle godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki amma kuma me yi matsalar bal aktaruhum bal aktaruhum la yaqilun bari wannan maganar mafiya yawan su la yaqilun ba su da hankali an ce wannan ayar dalilin saukarta ta sauka ne akan Ikrima dan gida Abu Jahal kun san shi Ikrima za ku iya tuna tarihinsa wato ai babansa arne ne cikakke amma shi musulmi ne bawan Allah kuma to abin da ya faru ya musulunta shine lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam ya bude Makka shi kirma ibn Abi Jahl sai ya gudu ya bar Makka sai ya fita daga garin gaba ɗaya daidai daidai lokacin da ya musulunta ba daidai hau kan jirgin ruwan da zai tsallakar da su zuwa wani gari zuwa Habasha ya gudu nan kawai sai jirgin ruwa ya rika tambal tambal irin wannan kadawar da yake ya rika tambayan bal a ciki sai ya ji na cikin ruwan an gane ba suna cewa aklisu li rabbikum du'a kowa ya tsarkake zuciyar zai roki Allah kowa ya tsarkake zuciyarsa ya roki Allah madaukakin sarki to ai kwanan da nan am wato yana jin wannan sai yake to ai ba abin da yake gare mu ba sai mu yi biyayya ga Allah madaukakin sarki yana ji fa qala ahluha ya qaum akhlisu li rabbikum du'a fa innahu la yunjiya wala illa huwa fa qala ikrima sai ikrima yace wallahi in kana wato in kana la yunji fil bahri ghayruhu fa innahu la yunji ghayruhu fil bahri aidan fil bahri aidan yace in dai ba mu iya tsiratar da mutane a cikin kogi yace to a dan dauri ma ba mu tsiratar da mutane sai wanda ya tsirar da su a wato akan wato a cikin ruwa kawai sai ya mutu ya zo yace Allahumma laka alayya ahadun yace ya ubangiji ne ma alƙawari cewa in na fita daga kogin nan lafiya zan tafi musulunta yana fita ku yi musulunta shi abin da ya zama madarasi kenan ya Allah ya sokar da ayi dan gaba fa idan raki bu fil fulki da Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-bahri to akan ikrima wannan ayoyi suka soka to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa da zaka tambaye su ya saukar da ruwa daga sama sannan kuma ya rayar da kasa bayan ta mutu bayan da yaqulun lalla qul alhamdulillah da ya mutu godiya ta tabbata da Allah bal aktharuhum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali sai Allah yake وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب نعم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون نعم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون Allah yake ma hadi la hayatid dunya wannan rayuwar duniya ba komai bace innama dunya fana'u laysa lid dunya tubut innama dunya kabahin ya dawi samakan wa ud wa laqad yakfika minha ayyuha talib hud idan waqtaka fiha qabla ma fi ma fiha yaqut innama dunya kabaytin nasajatu al-ankabut in wa ma hadi la hayatid dunya illa lahu wannan duniyar ba komai bace ba sai wasa irin wanda yake shagaltar da zuciya wala idul dawata wanda yake shagaltar da gangar jiki to sai Allah madaukakin sarki yace wa inna daral akhirah lalle gidan lahira lahiyar hayawan ita ce rayuwa ta gaske wannan rayuwa duk yadda ta kai yanzu shekaru kawai zai turka baka tsoro mutum yana da ya je kare ya kuma sai rika ganin kullum fa baya yake yi kullum baya ana nan ana nan kana kallon kanka a matsayin matashi saurayi sai likita ya baka shawara ya ce tunda kai 40 ina baka shawara ka rika kaza ka kuma yi kaza ka ko tun daga nan duk mai hankali zai raina kansa Allah kana yin 40 daga nan fara baka doka cewa ya kamata ka rage kaza ka rika kaza kana so ka zauna lafiya ka yi kaza sannan wannan shi kadai ya isa ya isa wa'azi ya isa wa'azi to shi ne Allah madaukakin sarki ce gidan walal akhiratu khairun laka min al-ula khairun wa abqa gidan lahira shine mafi alkhairi ne wanzuwa kuma yafi gidan duniya to sai Allah yake laukanu ya alamuna ina ba sun sa haka fa idza rakibu fil fulki da zarar sun hau jirgin ruwa shine sababin nuzul da muka faɗa ɗazu da'awun laha sai kaga suna kiran Allah aka kafirai suke ba za aka hau jirgin ruwa an yadda ba wani Allah sai Allah sama wanda ya sama da ƙasa ya ruwan ya jirgin ruwan mukulisina lahu din suna tsarkake addini a gare shi ne abin da ake faɗa a ke ba wai ne zabo ba hatta kafiri hatta kafiri in ya tsantsanta zuciyarsa zuwa ga Allah shine da kiran da muka kai a baya matsalolin da aka shiga kowa ya koma zuwa ga Allah ya ga Allah ba zai kula shi ba duk sabon sa kuma ai mun gwada wannan har yanzu ni wannan misali ne a guri na lokacin da za a yi zafi wallahi ikhlasi muke mukhlisina lahu dina akai lokacin da kowa ya shiga uku yake jin cewa boko haram ta gagari duniya ta gagari Najeriya gaba ɗaya kowa zai mutu to zaka lokacin zaben zaka kowa ya koma zuwa ga Allah ya ji Allah ne yake a karo na biyu mukhlisina lahu dina ko ba haka zuwa ga Allah sai Allah ya nuna ajaibu kudrati cewa bara ya nuna ikon sa tunda kun yake yake akasi yake to har yanzu duk lokacin da wani abu ya faru aka tsantsanta zuciya duk irin yadda muke tabar gazan mu a doron kasar nan Allah zai kula domin gajiya kula kafirai ma sannan kuma aya tana nuna ma a wanda yake cikin yanayi da tsaka mai wuya Allah yana kula shi da wuri amman yujibul muqarra idza da'ahu yaktifu su idan kana cikin tashin hankali da damuwa to Allah yana kula ka to Allah yake falan ma na jawo mu ila albari lokacin da muka tsayar da su zuwa ga dan dauri ko idza mu yushrikun sai ga yake na shirka liyakfuru bima atainahum wato liyakfuru lamun din lamul aqiba wato ce lamu ta'aliki shine wato dan a karshen lamarin shine liyakfuru karshen lamarin shine za su kafurcewa abin da muka ba su a ai kaga bayan an tsayar da su kuma da karshe ai mutunci suke wa Allah shine lamul aqiba wani yadda mata kuma su ji dadi a ban kasa Allah yake fa sauka ya alamu da jannu za su ban abin da suke wa Allah sai Allah yake na'am أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه الله أكبر أليس في جهنم مثوى للكافرين Allah ya ce awalan yarau shin ba sa gani anna ja'alna haraman aminan mun sanya harami haramin makka kenan mun sanya shi amintacce wa yutaqaffu an-nasu min hawlihim ana yi wa waɗanda suke gefen garuruwan makka da madina dauki dai dai saboda su babu wannan haramcin a kansu na cewa ba za a taba su ba na gefen garuruwan maka dauki dai dai ba ta wannan bai zama musu ni'ima ba kai ba zai zama ma ni'ima ba cewa ana kai wa gari kaza hari a kai wa gari kaza hari ba za ka gode wa Allah ba kai shine Allah yake tunowa wato da al'ummar musulmi wannan ko kuma gaba ɗaya mutanen duniya a wannan lokacin cewa awalam yarau isa ya saukar da ni ila su kurai ila fi murihlatish shita'i was sayf tafiya kuraitawa wai shi Allah madaukakin sarki yake tafiyar su wanda suke yi lokacin rani da kuma wato lokacin rani da lokacin zafi da lokacin sanyi Allah yake fa ya abudu rabb hadha albayt tuno muta ake da wannan abu ku rika bauta ubangijin wannan dakin sai kara musu da gaba allazi ad'amahum min ju'i wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa da suke fama da ita da sannan ya amintar da su daga tsoro don wanda yake cikin magaba tsoro ko dai a kansa domin ya san Allah ya ba da kariya a garin kuma har kiyama ta tashi kariyar da Allah zai ba maka da Madina tana nan ba za ta buke ba to wannan iya wannan aminci bai ce ku ba yaji Allah yake awalan yarau anna ja'alna haraman aminan ba ta garin mun sanya harami a matsayin amintaccen guri wa yaka qatta wa yaka qadafu nasu min awlihim amma a gefen garin kuma ana yin musu dauki daidai afa bil ba'il yu'minuna yanzu da kauna za su yi imani wa bi ni'matillahi yakfurun kafirce wa ni'imomin Allah yanzu haka zafi wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ba mafi zalunci fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya dangana wa Allah sai sai ka ƙarya sai ce haka Allah ya ce ko aya ce baka iya baka jayo wuta ba daidai baka riya kace haka Allah ya ce kai wa Allah ƙarya duk qur'ani ba zalika huwa al-ajru al-azim kuma akwai ka kawo duka qur'ani babu a taura babu a injila babu saboda haka wanda ya kirkiri aya ya dangana wa Allah sai wa Allah ƙarya ko kuma ya faɗi wani abu kawai da hausa yace ai haka Allah yake to babu mafi zalunci fiye da wannan aukar zaba bi ayati ko ta ayoyinsa da Allah madaukakin sarki aukar zaba bil haqqi lamma jaa ya da gaskiya bayan ta zo mar alaysa bi jahannama matwal lil kafirin Allah inda ana sa kwatar maka alqur'ani zaka ganta anan cewa shi wato jahannama ba ita ce matattarar kafirai ba ita ce Allah tambaye mu yake kuma an sai ita ce ita ce matattara ta wanda suka kafurce Allah madaukakin sarki sai Allah aya ta karshe Allah yake na'am والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Allah yake wallazina jahadu fina waɗanda suka yi kokari a cikin sha'anin mu shine addinin Allah Allah yake lanadiyannahum da kannu za mu kiriyar da su subulana hanyoyin mu na alkhairi wa inna allaha la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa wannan ayar in ka kalle ta da kyau subul din da aka kawo dan wani kai ya fake da ita yana yazo ya dauka ya dauka a magana cewa ana magana akan hanyoyi da dama da dariku da kungiyoyi ake nufi ba haka ake nufi ba subul shine hanyoyin alkhairi sadaka nafila zakka sa'idar da zumunci kyautata wa iyaye shine subul din sannan bambancin su da sauran dan wani ya dauko wannan zaka ga kamar da malaman tafsiri suka faɗa hukun din da yake da bambanci da wanda ba a bi da Allah ya ce kula bihi sabili ad'u ila Allah ko kuma wala tattabi'u subula kaga wannan amana wani an ce wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili wani ya zo ya dauko ne ce wallazina jahadu bina la rahdiyannahum subulana to ba iri bane ba za ka ji bambancin su alaran ma bambancin su da malaman tauhidi suka faɗa suka ce su mutum da suke na shari'a shine wanda Allah ya dangana wa kansa ko ya sa sunansa ko kuma ya ra'a ta a jikin sa misali wannan dina jahadu fina la radiyannahum subul sai ce subulana hanyoyin mu kenan hanyoyin alkhairi kan kuma da aka zo wacce ba ta alkhairin ba sai aka kawo ta ita kai ba a ra'a ta da sunan Allah yanzu misali misali na biyu akan wannan ta bangaren Allah shine ya dubi illahu man taba'a ridwanahu subulus salam kaga sai gwaba da sunan Allah a jikin sa subulus salam ko dai ana nufin aljanna ko ana nufin sunan Allah ko wanne kaga dai Allah ya dingina wa kansa amma subulin da Allah baya so abin sai bai gwaba shi da kore ba sai ta kai wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku zo ku rarraba kada ku ba hanyoyi hanyoyin nan na jeda domin za ta raba ku da hanyar Allah sabilihi za ta raba ku da to shine wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin lalle Allah yana tare da waɗanda suke kyautatawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bi mana akwai ko shakka babu kamar yadda muka faɗa a karatun alwajib akwai wani ɗan uwa daga cikin iyayenmu bawa Allah da bayanan da muka yi na wannan kwamitin da muke da shi na na ICC da Libya to ranar talata ran laraba ya kira ni a waya bayan azuba yake mu da Allah zai ba da gudunmawa amma ka a faɗa kar a gaya wa mutane shi ne yanzu ma ai ba faɗa ne ba tun da ban faɗi sunansa ba ya tura mana da naira dubu ɗari kai kai tsaye na dangane da abin da ya shafi wannan da'awar ko shakka babu gaskiya ya faranta mana kwarai da gaske ina roƙon ubangiji domin ba roƙarsa muka yi ba ni kyautar da na fito kenan ba zancen roƙo kai da yin kira ne yace zai turo da dubu ɗari gudunmawa ta wannan ICC da media to a lokacin kuma ban ma ba gurin da nake a zaune ne turo da ita kai da yi kamar yadda na ga ƴan ICC ɗinmu daga account na ya tura na cire daga account na na tura ɗaya account na ICC da media to muna godiya Allah ya saka masa da alkai Allah madaukakin zurfi ya kare yawa ta mana ire-iren su Allah ya ja kwanan sai biya masa bukatun da na alkai Allah madaukakin zurfi ya kare yawa ta mana irin su muna da kowai gidi da sunayen sa kyawawa da subobin ta madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a ta alkai Allah ka biya musu bukatun muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da subobin ta madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon billa ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da suka riga mu gidan da gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu zaro Allah ya sa mu cika da kyau da imani waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida za su wuta Allah ka ba su lafiya muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتجد وجهك. da za a duba in ji Allah za a duba Allah ya dace da